ولا مخرج من هذا إلا العلم يا إخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداعي وفيها الدواء
ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين كشيو من الجمعة wadda ta dace da 29 ga wata na shawwal hijira shekara 1436 wanda ya daidai da sha hudu ga wata na takwas shekara ta sha biyar. ga shi dai kamar da aka saba gamuwa a markas ahalus suna jama'a wanda ke ngokar kada a birnin da magaram a darasinmu na sati da ya huce mun tsaya a cikin surutun nisa mun tsaya aya ta tara. kahin nan wani dan faɗakarwa uwa so da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yakan bayyana wasu ayoyi daga cikin ayoyi to a kullum ɗabi'a ɗan adam kuma balle yadda marasa imani suka mamaye duniya da maganar su ce a sama sai ka ga ana neman da abin kamar kuma wani abu ne kurin ba wani magana aya yanzu dauki misali irin su kisfe rana kisfe wata duk sun kuma wani abu ne kurin na naturce kurin haka yin tsarin yake kurin ba wani aya a wajen mutane da yawa kan lamarin alhari wani ayoyi ne ga mai imani na yadda Allah ke tasarifin al'amuran shi daga ciki magana da nake so in yi nan da kwana biyu wani dan uwa ya aika mun cikin whatsapp cikin whatsapp ya aika mun wani wani ɗan yanki na wata bidiyo kaɗan haka abin da ke cikin bidiyo kin daman nan da ɗan lokaci ko shekara ko shekaru kai wani malami cikin malamai na ƙasashen khalid ina gana urdun ne iya wani wa'azi ya kawo wani misalin abin da hakika ya kasance a garinsu a labarin da yake badawa me yake ba labari na wani bawan allah allah mai cikawa a garin zarka ya ce wannan an je binnewa da mutane an je a wurin rami ya ce idan suka tona rami sun kare suna neman kayan mutum su gamu ciyi a wurin bakin ya ce sai su yi gaba su tona wani kabari ya ce yadda suka yi kabari uku kuma wani macijin iyana ya ce sai su masu kulawa da binne wani bawan Allah sai suka ɗauko wani abu suka laule suka laule macijin wani abu na dabara da suka suka huddo shi daga cikin kabarin suka yadda macijin a can gehe ya ce ana nan an ƙare komi an sa mamaci an sa shi kayan abu kayan a sa a maido kasa an sa mamaci an ƙare cewa wallahi da wani ƙara da ya tashi ga macijin wani guguwa tashi iska tashi ta ji wurin gaba daya ya ce wallahi da wani karan da aka yi kowa ba bi ganin wani shi iska ta rihe wurin ya ce karshen lamari iska da ta kwarar yi wasu da su suma da yawa suka suma sai ba su kama hankali sai a likita ya ce mutanen gari aka zo gaba ta garin gaba ɗiba wani bizo ba abu ne wace wa yi mutum biyu a duk garin kowa ya zo aka kiyo makwanta kurin iska tana kwanta wani guguwa cewa wallahi kurin ga miciji akan ya laule ya gawo ya haka wallahi ya laule ya gawo kuma ya haka ya koshiya wannan ba shi bane kenan wannan abu na ji ma shi wani akwai biyu na shi wani akwai biyu na zarka shi wani sabo yadda bidiyo ke da kashin kita sabon shi alamu kai mutanen indonesia ko haka malaysia na musulmi ne inda na ga bidiyo ke su kuma nasu har sun ɗauka shi wani sabo ne shi wani sabo ne shi wani kyau labari a garin zarka ne ta urdun shi wannan wanda yanzu aka ina shi a cikin saulata na yi abin shi a saulata tsayawa ma cikin darasi mu yi bayani mu lika shi a yi montage a ga abin da ke cikin sha Allah masu kallon ko TV gaskiya ko sauran shiri sha zamu gama shi da darasin namu aka ga abin a takaice shi wannan shi ma an gudu ga shi mutane sun zo binne mutu kuma musulmi ne alama su dan da mata hadda mata a wajen an gudu hijabi in mutanen Indonesia ne ko Malaysia sun zo binne mutum gurin a ramin ga miji baki iya haka iya yawo an yi an yi huta huta sun buga sun buga macijin ya kiwuta ƙarshe dai a yi abin da ya waka da su ma sun yi sun ya kiwuta aka ɗauko gawala a cikin akwati su a can suna bude mutum a cikin akwati aka ɗauko akwatin gawal aka aje a gaban kabari maciji iya gini aka aje akwatin gawa a buɗe suka aje suna ajewa sun ƙare komi kuma cikin sai sun sai hauka akwatin sai haka wallahi da wannan miciji aka rugu akwatin aka aka binne cikin cewa ke a hana iya montaji ne haka aya take zauwa haka dujjar da zaka ce aka ce shirme ne mutum da aya wace wace wai montaji ne wannan musulmi ne kuma wai ana wasu kai da kagul ba ana kallon su kuma ya amma makin
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
amma ko a a montaji da iyayewa iyayewa iyayewa wai an montaji montaji to montaji za a yi da abu da ara malamin zai montaji malamin zai montaji ta ce montaji haka yi me ba abin da bai wa duniya wa ko ayatin ayon Allah Allah akwai abu da ake mahi girma wani lokaci Allah ya gwada mutane aya da ya zamanto aya ga wasu ba da mace wani hishiyayi na kowa a a gwada maka dai aya cikin ayon Allah ko haka wani lokaci shi gudun ma'azin shi wani malamin saudiya ne iya wa'azin abin da yake hudi sai da ka shaida abin ya wakana ya ce mun je wannan sutura da bimbaz ya kada malamin sannan saudiya kowa san su ya ce haddar bimbaz a cikin wurin sutura me ya wakana shi ma ya ce mun zo sutar saudiya ana wa kamar da san saudiya ana wa mutum sallah a ka'aba ko a madina a je abin ne to su can saboda samun lada na binne gawa ba sai dan uwanka ba ko sai wani mai mai kowa zai shi sai a daga manyan malamai an je binne mutumin da ba san shi ba yace wani bawan Allah mu dai mun san shi ba yace an je binne shi bayan sallah ta isha da dare aka ɗauka aka tayi makwantai don binne wani bawan Allah yace wallahi ta take wallahi mun zo binne shi mun mance mun zo ba da wutula ta hannu ta haskawa a ga kabarin kuma a ce a makwanta babu wuta ya ce muna zamane muna tunanin ya za a yi ya ce wallahi kurin haske gaba ɗaya kewayenmu da cikin kabarin ce haske bau ce wallahi hasken gaba ɗaya ya gaba wurin gaba ɗaya ya ce muka binne wannan bawan Allah muka mai komi muka ƙare kaf haske ya bace ce da mutane a cikin abin haddabin bas da ka sami shaida ga abubuwa mana ce a iya zaka zani kullum ya ku aya ta Allah Allah bada mutane ayoyi ka ka wani abu ne haka ake ayoyi suka manyan suka zawa ya ce kana iya wa kun na turce waye har aya ta zo ta huce kana nan kana shirme wannan yan uwa takeice wancan bawan Allah da yake bani shi wannan yace sai muke tambaya wai wannan waye suke bincike shi waye wannan bawan Allah yace sai muka samu famin shi da muka tambaya a takaice me mai aikin shi suka ce irin wannan ba a saba kowa san shi ba amma suka ce dukkan sati yan kwanaki iya wuta ƙauyen madina ƙauye iya da'awa mai wa'azi ne aikin da'awa yake ba san shi ba amma Allah san shi na ɗan wannan kullum aya mutum ga aya kaka neman ba ta abin ka ta kaza kaza ne haka ake ganin ayoyi zaman to kun ba aya ba ga mara imani kenan kasan mamaye mu marasa imani komai su ɓasa ce babu akwai shirme ne kunna turcewa haka suka ce shirme ne Allah taimake mu shi wannan bawan Allah wanda aka yi muciji ta ya ƙarshe dai shi ma yadda aka bincika wane ne ta ƙarshe sun samu irin wannan ɗiyan laraba wanda ƙosassu masu wadata wani sallama ba rushe ta sallama bai bana ba ɗan duniya ne magwada musulmi ne shi ne Allah gwada ma 'yan baya aya kan shi a takaice Allah taimake mu wannan insha Allah za mu tashi cikin darasi wannan insha wancan bidiyo ke iya mata sun kan insha Allah za mu tashi aya ta 50 ta suratul nisa'i bismillah da alama kanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا na'am ulaika lazina أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا na'am saboda ɗauke wata shubha game da bayani da na yi kan mas'alar haske da aka samu a makantan wancan bawan Allah wani kai ɗauka kenan wali maganar wali haske yake mas'ala ba haka bace maganar ai a nan wani abu ne aka bukata kuma kai tsaye Allah ya bada wani aya a wannan lokacin ne kurum haske ta yi maganar hasken wali wasu na ɗauka wali mai i- waliyin Allah haske ne ko sai ya haske a makwantai ɗan uwa al'amarin walitaka ba wani al'amarin wai wane ya haska so da yawa ana cewa wane ya haska labarin ko wurin matar shi ko ɗiyan shi ko da wasu dai maridan shi wane ya haska kurum ta kasan mai har ma an ɗauka cewa kurin haskawa ake walitaka ɗan uwa walitaka wannan bawan Allah ne babu wata alama sai wai an ga wani haske in ma an ga wani abu ne ba maki amma da bai cikin tsari ko ka'ida ta inda muke ɗauka ana an ce wali da ka an ce wali to haske ki dace ya haska ya ce wali mai haska ba to ba haka bane ba walitaka bata da wani gwadawa yake mutum bawan Allah ne ba ma wanda ya san bawan Allah ne sai Allah kadai sai idan kurin Allah zai gwada wa wasu bayan Allah matsayin wannan bawa ba wani abu inda walitaka haske ce an sa hutula a Madina an sa hutula a Madina ga wanda aka ma shaida da aljanna da nassin Qur'ani da Sunna ga shugaban annabawan gaba daya amma a Madina babu du babu haske ka kunna babu haske a makantar Madina baƙe du baƙe yanki kina inda har kabarin wali ko wani haske yake a Madina ba ba sa hutula ma mun imani waliyan Allah a ciki mun imani da waliyan Allah a ciki da shaida ta annabin da Allah ya ko amma babu wani haske a kabarin su ta kenan kan mu ɗauka cewa wai wannan mai wannan a ci a damun kenan wannan hujja ce kenan damun wali haska yake ba haka bane amma wani abu ne Allah bada mutane ba haka wani ba ka'ida ta wali sai an gano ma wali ne kuma akan samu wali mai wali masoyin Allah ko shine wali ba wani tashi ba ke wani aje ya dai furu ya sama ya je makka ya sallah ya dawo dole ba dole ki ba haka bane duk ba haka bane ba Allah ya taimake mu wannan aya Allah subhanahu wata'ala ta fara da cewa unzur kaifa yaftaruna 'ala Allah al-kadhib wa kafa bihi ithman mubina nan bayan Allah ya labarin ahlul kitab wanda suke ziga kai da yaban kai su ɗiyan Allah ne ɗiyan Allah ma ƴan baki nan abu na Allah wa hibba'u a ɗiyan Allah ma wai masoyan Allah wannan kalma ce mummuna kuma ƙarya ce to wannan kalma da suke cewa su ba masa azaba ba su shiga wuta duk wannan yaban kai ne suke makan kai shi ne Allah yake zargin su to shi Allah ta bayan wannan bayanin Allah ta kadiba kaga wayannan mutane kafe mutum Allah la kadiba kadiba kaga yanda suke kirkira ƙarya suna dangana mu Allah to a ina suka yi da Allah a ina Allah ta su diyan shi ne ko su bi shiga aljanna kai bi shiga wuta a ina kan magana kun ƙarya ce amma ta koma kamar da sunan addini haka Allah ya musu wannan baiwa su yan baiwa ne kadiba kaga yanda suke kirkirar ƙarya su dangana ma Allah wa kafa bihi isman mubina wannan kurin ƙarya ta tsarkaka kai dangana su diyan Allah da ramsa azaba wannan kadai ta isa zamanto ƙarya ta ta kai zamanto zinihi mai girman gaske wannan kadai a cikin laifin su wannan kadai wannan kadai wannan kadai wani babban laifi ne sai kuma yake ce alam tara illa alladhina utu nasiban min alkitab yu'minun bil jibti wa tagut wa yaqulun min alladhina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila wannan daga cikin aiki sai Allah ya kama nan dai kuma na aiki wanda abin mamaki ne ga matsayinsu wanda aka ba littayi kun san gaskiya a same ku kudu masu wannan halin ya ce alam tara shin baka ga wanda ina lazina utu na suna min alkitab wanda aka ba wani rabo wani yanki na rabo na ilimin littayi amma wai wanda Allah ya ba ilimin littafin Allah amma ga sunan yu'minuna bi jibta wa tagut suna imani da sihiri da ɗagut ana kiran jibt sihir ko ana kiran shi aljan duka abu na abu don ka ɗagut kenan suna imani da sihiri da daba-dabo da masu da wani da bautar wani Allah a takaice in wannan an ce abin da ya kasa kai wannan ayatun asbab nuzul wani malaman tafsiri ke kawa akwai kafin ashirar ciki manya-manya cikin yahudawa masu wadi aji masu kai da kawa kan ada da musulunci ya tafi makka bayan na ga bayan badar ne ko bayan uhud ne ga bayan uhud ne ya tafi makka shi dai a takaice da neman haɗin gwiwa da su da shawa kan yaƙar musulmi to a zuwan da ya yi cikin tattaunawa su mutanen makka ganin mushrikai ne masu bauta wani Allah ne masu bauta gumaka ne kuma an san su Allah kitab yahudawa addinin su iya kiran bauta gumaka kenan sun yi kusa da musulmi to shine suke mai tambaya akan yanzu da mu da Muhammad waye ya kai shiga waye ya zama akan gaskiya da mu da Muhammad duk da ya san duk tayin Allah ya san matsayin shirka sarai amma shi ne Allah ke cewa suna iman nan da ɗagutu da sihiri wa ya ƙulun lillazi na kafaru suna gaya makafurai ha'ulai ahada min allazi na amanu sabila wai ke suka ce ai ƙwareshi addinin ƙwareshawa ya na musulmi kai da kasar littayin Allah ka goyi bayan shirka gumaka akan masu bautar Allah kadai akan wannan ne yan wadud da wannan za mu ga wani abu ne wanda aka yi wancan zamani ko an tsayin wakan samu ga malami nawa ga malami ne ya san gaskiya sarai ya san inda aka sa gaba sarai amma ka ga misali iya adawa da kira na sunna inda wani zai mai tambaya akan malam wannan rigima da ake tsakanin ahalin sunna da 'yan gargajiya ko 'yan bida waye mai gaskiya kuma ka shiga tsaye kai wannan shirme ne batattu ne zai goyi bayan al'ada da bid'a akan bin sunna duk da wakan samu wani wallahi ni akwai malami ina mai hata Allah Allah gafarta mishi lokacin wani kuma abin sunna iya cikin babban malamai a san shi na mai tambaya gafarta malam yanzu Allah mai cikawa Allah gafarta mishi yadda ci gafarta malam don kwarai mun shaƙo da shi na ce da Allah ana rigima a nan garin kan wannan 'yan izala da magana da ake a kansu sai ka ce malam iliya abin zan gaya maka Allah abin da ya wani malamin ya gaya mani abin zan gaya maka ya ce wallahi al'amarin namu gaskiya ce shi cikin yayawa akwai matsala yake tabbatar mun ya haka kamata misali ya kama ta misali canza a kone wani wurdi da aka bani idan kai kwana arba'in ka kare ka huto ka zama to tsari tsarkakakke ba ka mawakan janaba ka kare Allah ka ce ba ka mawakan janaba kuma wurdi na ci aka ba shi a wuri cikin aƙida ta abu ne burdi ne misali ki bani kuma ƙwararre ne wajen sanin buga ƙasa amma ya koya mini har kan mu lafiya mu ake mu don duwar na abubuwan ya gwada mu ne ana ba abu da kurin ga duka zaman ka tari ne duka zaman lalima ka tari duk ba ka hasashe ne kurin suke wallahi duk in bayan gwada ma abu da ba na kurin neman ka tari kurin aka yasa a shi kenan ka dace kurin ka san gaibu amma kurin bige bige na ka tari babu ka a takaice da kenan menene mutum zai isa nan gaskiya amma kurin ya adawa da ita kenan wannan idan kai mamakin wa'ancan a yanzu ka yi mamakin ‘yan uwa malami a ce ga wa'innan jama'a kira suke abota ta mu Allah ƙur'ani da sunna da fa'inta salafin sali ko akwai wani abu daban a kan me ake adawa da alisunna a yau me aka kawo sabo ka tambayi malami malamin ka yau dan gargajiya dan bid'a tsakanin Allah ga ban menene kake zargin ahlu sunna a abin da suke na ibadar Allah menene kake zargin su wanda bai cikin addini ya ga maka bayan ba zato ba wanzu a gani wannan akwai zaton banza ƙarya shi daga a cikin aikin da suke yi su dai ga abin suke tuma ku kuma san wadi kuma abin a yi to kai wani abu ne kake tuma cikin abin da ahlu sunna suke yi na ibadar Allah na rayuwa addini menene kake tuhuma bai cikin Qur'ani ko Sunna wallahi babu hujja wallahi illa kun ya kyale shi kuma yau ka tambaya kai mai ji na ka tambaye malamin kusanka mai adawa da ahlus sunna menene ahlus sunna suke yi ya gwada maka ya gaya maka aiki kaza babu wallahi amma adawa kurin ta kare matsayi kare amfanin duniya irin zargin da alama wancan malaman hihita duniya kan layara zaben ƙarya kan gaskiya saboda abin da ake samu na duniya samanan kalila da shi tabi samanan kalila wanda shi da kurin to kaga idan kada kai maki a muta halin mutane ne yau ma matsalar tana na cikin al'umma mutum ya san gaskiya sarai kurin dan kada yayi hurci da gaskiya kuma ya ga ya bada goyon baya ga waɗanda suke yake adawa da su kun shi ne haka yan wani kokarin kun rike gaskiya kaga damu da cewa wani ji wani i kokarin kun rike gaskiya kun kamanta da su kun amma ba neman gaskiya ba ake mutane yace ga su dai mai wannan hali mai ilimi suna yarda yan wannan misali a radio ake anan garin a radio da magana radio i kuma an direct malam wata kungiya wata ONG ta ba da kuɗi akan haɗa kai da kira su ma a ce addini ne abin yin harkar harkar abin nan a sa mutane ku yarda su ma dai addinin Allah ne subhanallah ba haka bane to wannan abin a cikin zama an zamana a cikin taro da aka yi na gaba daya a kamar general sai aka ɗauko wasu suka zo cikin rediyo suke deba tsakanin malamai na nan garin sanannu masu magana a rediyo rawata talata ƙarshen abin da suke tattaunawa sai ɗan jaridar iya na yadda shi suka ta gaba ta mala ni abin da ke ba mamaki ya ce tsakaninku ma musulmi yau da rigima tsakaninku kuna cin juna kuna sukan juna ba ku gyara ba yanzu kuma kuma muna magana kuma haɗin kai da kirista Allah haka gaga mishi ka san jarida yanzu ka saka ruwa maka wata ba ya ce me za ka ce kan haka kuna tsakanin musulmi akwai matsala yau kuna magana a zaman layiya ko haɗa kai da kirista abin da yake malamin ɗaya sai ya ce kai mu za mu gyara za mu zaman lahiya mu gane juna da kirista amma ba yi za mu yarda zama suka murdi kuras suka murdi abin da ta kai wallahi ba sun gyara da mai zagin Allah kuma zan Allah ne ko ba zan Allah ne ba ko ba shakka haka Allah annabi ce zan Allah ne ta ruwa ta annabi ya ce Allah iya cewa Yusuf ne ibn Adam Adam iya zagi na wuri iya zagin Allah ne cewa Allah yarda zagin Allah ne zai shirya da mai zagin Allah da mai wadan kalmar da girmanta ya kai sama ta tsage dutse ya tsage ƙasa ta tsage shi wannan kalmar yace yayi amincewa da shi zai sulhu da shi amma ba zai yi ba da wanda yake suka maulidi a inda na karke shi ba inda zai kama ruwaya ko mai rauni ta maulidi ya kama ka da'ifa ma sai ta karya da'ifa ya kama maka inda annabi ce balle a ce to kadara ma abin na addini ya zo dan na inkara abu da cikin addini sunna ko mustahabi ya zama kawuri to shi wannan kawuci na karara kawuri na karara amma yace gwanda su gwanda su da ahalus sunna masu suka mulki in wasu da mun kai wa maki inda inda gashi yanzu ya yi goyon bayan wannan kirista akan musulmi dan kullum bambancin kan misalin mulki kuma a nan gara a rediyo daya sai ce mu yan uwanmu ne ba gaba an gumu ma bakwanta ba daya an wani abu wani abu wani duka da an a cikin rediyo wallahi kai tsaye to ka kenan mutane kullum halin su guda ne ba neman gaskiya ba suke kurin al'ada rike al'ada na gada kurin idan kan ka imani kurin kamar Allah godiya sai maka muwafaka ta rike gaskiya mu duba namu qur'ani za a bari ko suna waye ake shakka a ga mana wanne ne ake shakka mu ajje qur'ani ne za a ajje ko hadisi ko magana Abubakar da Umar a ga mana abin ɗaya da muke yi wanda a ce wani ata ne mu bari wallahi zan bari wallahi ko ko abin da ke shakka kan wannan dirgiwa tana wajen ƙare-ƙare kuɗin wajen ƙare-ƙare ne wannan su ma sun yi ittifaki ƙur'ayin sunna suke nan matsalar a ƙaro na wani muka ce a mu wannan ya shemu shi ne kuma man tsari Allah shiri da mu to wa'annan mutane Allah ya zarge su kan goyon bayan dagutu da sihiri ya ce ula'ik kaga wa'annan mutane masu imani da sihiri da dagutu kuma suna cewa wai wa yaqulun lillazina kafaru suna hadi makahurai haulai ahada min allazina amanu sabila wa inna ma sabota gumaka fihi hanya ta kware akan musulmi sabota Allah kadai yace ulaika allazina la'anahumullah wa inna mutane masu wannan halin Allah ya tsine musu albarka to idan an tsine ma dan annabi ko jikan annabi albarka dan aikin shi kai a da magana haƙi haƙi alika in kai in an tsine ma jikan jikokin annabawa wasu ma ɗaya a ce kan kan da annabawa ne ba mu shakka ba mu shakka jinin annabawa ne amma Allah ya ce ya tsine masa albarka dalilin mi dalilin goyon bayan ƙarya kin gaskiya da goyon bayan ƙarya Allah ya tsine masa albarka kai kurin a dama garin ko a yame ko a maradi ko a kano sai ka yi a kyale ka kaiwa in wa Allah Allah ne wa ila na kuma shine Allah kun bayin su ne wa bayin su ne bayin Allah ne kana kallon gaskiya da adawa da gaskiya ko da gangan da san zuciya Allah ya ce wa man yal'anillah falan tajid lahu nasira duk kuwa wanda Allah ya tsine mai albarka har abada ba ka samu wani mimmi a gaji ai ya gama yawan kare Allah zai maka tawar da miki Allah shirin da mu ci gaba
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما نعم ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
nan kuma Allah ya gaya mana irin matsayin waɗannan mutane na adawa na hassada game da musulmi ko annabin da Allah ya aiko Allah ce amlahum nasibu min al-mulk suna mutane da suke adawa kan annabta bata zo ba a cikin su ta zo a wuri daban suke ta wannan adawa da da annabta ko da addini shin wai rabo da Allah ke ba bayan shi ni'imomi da Allah ke ba bayan shi na mulki sauransu shin nasu ne a hannunsu yake su suke badawa wanda su ya kama wannan za a ba a hana wannan fa'idan in kuwa hadda ya zamanto suna da mulkin ko mallakar wani abu daga cikin ni'imomin Allah inda sun mallaki wani abu to la ya atuna nasa na ƙira don rowa da ƙeya ya ce ko da na ɗan ɗugo da ake samu duka ɗan da biyu ka ɗauko za ka iya da iya da ɗan ɗugo tas a bayan shi an ce daga nan da biyu ke ɓullawa wani ɗan gurbi da ɗan ƙarami na misali ne na rowa kenan inda har abin hannun take ko da wannan ɗugon na jikin ɗan da biyu ba za su ba kowa ba Yesu kadai ba mai samun ni'imar Allah Yesu dan haka suke cewa su ne ɗiyan Allah su ne gata duk wani a duniya kuma zan bawa su yake na ka ce bai hude bai shakkar ya amshi dukiyarka ya ci dukiyarka duk abin da ya kaman bawa kake a wajen shi kai ba kowa bane ba yace inda har sun mallaka to da mutane ko da na ba su ba su ba yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli kurin bari nan amana bal kurin al'amarin ma'ana ba su mallaka ba su hana abawa ne to an bawa ne me suke yi kurin suna hasada ne kurin hasada ce suke adawa ce suke da baiwa da Allah ba manzan Allah ta annabci ba cikinsa ba shi ne kurin ya ce faƙad atena ala ibrahim alkitabu wal hikima wa ta mulkan azima wannan abu ba gare shi waro ba Allah ya ware wasu cikin bayan shi ya basa wata kyauta biya kowa ba ya ce gashi dai mun ba ibrahim da ta zuriyar shi iyalan shi an ba su littafi an ba su hikima kuma ya ba su mulkin ibrahim alaihissalam ɗaya da cikin bayan allah amma allah mai wata baiwa a cikin bayan allah ya kiɓance shi da wata zuriya mai domin ibrahim alaihissalam lokacin da ya zo bayan shi duk wani annabi da ka gani ya huto daga cikin zuriyar shi tun da allah ta wani wannan hijira da ya yi zuwa ga allah ya bar ya bar da abin da ke nan yan wani kusa ya yi hijira zuwa ga allah allah ya mai baiwa da bai ba kowa ba ya ba shi ɗiya annabawa da jikoki annabawa duka annabin da zo bayan shi ya hoto ta sassala ibrahim a.s. wanda baiwa ce da annaba a ce annaba banu isra'il wace a ce mana ce banu isra'il banu isra'il mana ɗayan yaƙub yaƙub kuwa jikan ibrahim ne kai tsaye don yaƙub ɗaya su haka ne kina yaƙub jikan ibrahim ne kai tsaye shi kuma shi ne baban banu isra'il su kuma da annabawan sun hoto a cikinsu ne sai suke ga cewa ai ba mu yi wata baiwa sai a cikin su to yanzu Allah sai ya dauke ta daga cikin banu Isra'il sai ya kai ta gidan Isma'il eh gidan Isma'il maimakon gidan Ishaq sai ta koma gidan Isma'il kenan al'amarin ba haka Allah yake baiwa shi ya ware wani cikin bayi ya mai wata baiwa bai ba ba kowa sai shi da abin hannun shi yake yace fa minhum man amana bi wa minhum musadda anhu to nan malaman ta mahi yawa da yawa suna kanan damirin iya ga ibrahim alaihissalam ma'ana daga cikin wa'annan duk da matsayin shi ibrahim alaihissalam haka amma akwai wa'anda suka yi imani da shi kuma akwai wani suka kafirce suka bijire mishi kenan nan ake kenan yamma kenan nan kenan kenan nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kai ya damu kai mamakin dan sun bashi baya ibrahim kin ma haka aka mai an kafurce miki an kawar da kai daga dawon shi kai maka me amma maki da maka nan mujahid iya cewa labari ne ake badawa na banu isra'il na wannan zamani da mirin iya kowa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan daga cikin muta banu isra'il fa minhum daga cikin su man amana bihi akwai wanda ya iman da muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar irin su kabil ahbar da abdullahi bin salam ko kun wa min mustad an kun musu daga ciki sun bijire bisu imani ba wannan sabanin mai manuwar ayat wasu ta nan ibrahim ne anan an wani abin guda biyu ba kowanne wanne ne ba haka ba ibrahim kin ne ba kan garewa ba ba kan hurcewa ba me ba mishi ba an mishi kuma mutanen sun mishi haka manzon Allah mishi haka ne wannan ana magana ne wanne ne ayat take magana sai sabanin magabata ka amma yawa sai ta hiyar kacce wannan ana magana ga an kada bana annabi ibrahim salam Allah ba shi ni'ima ta annabta da hikima da mulki cikin zuriyar shi ce daga cikin su su wanda suke alfaharin da shi suke alaka da shi akwai wanda ya imani da shi kuma akwai wanda ya bijire Allah ce dai karshe dai wakafa bi jahannama sa'ira an kare dai an koma ga Allah jahannama ta kai ta wadatu zamanta wuta wurin kona su Allah kiyaye wannan kenan nan Allah masa zargin kenan abin mai anan kenan hasada ce kuran sai maza laka cewa la yazalu nas bi khairin malam ta hasadu mutane ba sa gushewa cikin alkhairi matuƙa ba su rika babu jurus hasada ta zaka cewa dubba ilaikum da wata cuta wani malaki da ya zo ma 'yan harko kuma al'ummata ya shigo cikinku shine daga cikin cutar hasada ta walbagada Allah kiyaye illa akwai ruwaya wadda ta shahara amma ruwa ce kware ma mara mara mara mara yake mara jigo ruwa ne ga hadisi ma yayin da ta mudu ba mamma da ifi ba cewa alhasra ta fulana ta ko kama kullu na hataba wannan ruwaya kwata kwata bata da inganci ba ma ga hadisin yamma a ce ma ba ma mudu bai da bai tushi da gancewa kenan hasara tana cin hasanat tana cin aiki na kwarai kamar yadda ice ke cin wuta take cin ice karmami to sai ruwa bata inganta ba ban hasara lahinta da man a wacce ruwaya inda misali kenan ta inganta kenan ta koma matsayin shirka kenan don shirka ya take bata take rushe aiki amma gaskiya sabo bai rushe asalin aikinka illa a kama ka da wannan laifin amma wancan aikinka yana wuri matuƙa ba ka idan ka hurci ne ka hurci ne ke rushe aiki to da mata wannan wannan ruwaya duk ta shahara amma ka bar ta anan ka aje ta ba bata cikin ruwaya wadda ake ka karanta balle ma hujjata cewa hasara kana cin hasanat kamar da ice ke cin wuta take cin ice ba haka bane ba amma da kwasan tana cikin abin da annabi ya magana kan karara tana cikin kabira kuma laifi ne kuran hasada kuma fada ne da da rabon Allah shi wannan kiban hasada ba shi ba Allah ba shi Allah ke rabawa Allah ta muke karanta gaba
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا na'am innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara Allah ya tabbatarwa da cewa lalle duka wa'inda suka butulce ma'ayoyin shi ka hurci a Hausa kenan butulci ko mutum suka kafirce ma'ayoyin mu sawfa nuslihim nara kenan kama a ce ka bar su sannu a gaba za mu ƙona su da wuta ma za a cika da su gidan wuta don ƙuna sai Allah ce gaya maka don a nan ka saba ko ka sa gani wuta takan ƙona mutum har cinye ma gaba gaba ɗaya ta cinye fata gaba ɗaya ka ƙone ƙurmus to a wuta waccan ba haka ba ne an sauya tsarin ya ce kullama na juluduhum baddalnahum juludan gaira ya ce liyazuqul azab ya ce duk lokacin da suka ga suka su wata ta ƙone ta zagonye ta zagonye gaba daya ya ce baddalnahum juludan gaira sai mu canza musu fata sabuwa a ƙone rumus a yi sabuwa a ƙone haka ake ta yi nan yan uwa a wancan zamani imanin musulmi da haka amma gano hikimar daga baya dan adam ci ga adam a gano a ashe mata ita take kai kuran na raɗaɗi a cikin jikin adam kuma nan kadiba da Allah ce duk lokacin da ta narke ana canza wata ya ga dalilin yace liyazuqul azaba ta wata zaba tuna ba kenan daga ga ga dalilin canza fata don su ƙara ɗanɗanar azaba kenan fata dalil ita ce kiran tabbas daman shi mutum daga baya gano mu daga baya da na gano a ashe fata ita ce kai da din zahi a jiki to nan ta shi da mutumi mu musulmi Allah ya ga mana ina ga wani ana an gwado wani mutumin talent da ya musulunta mai kwararre ne masu ilimin masu ilimin wannan masu da kuma kyan ababe iya cikin binciken shi sai ya gano da wannan mas'ala ya gano a ashe wata ita take kai abin zogi abin kuran na zafi koma cikin jikin adam ya zo iya alfahari a duniya gwadawa iya sufuze iya sufuze gwada mutane ya ji kubar ya hudu wani abu sabo ashe gashi gashi gashi ce wannan mu musulmi tuni da jimawa a nasin ƙur'ani shekarar dubu da kusan rabi wallah ce aina a wani tai bin tsammanin wannan ilimi an gano shi ya ji shi ne gano wallah aka mai ƙur'ani ya karanta ya ga haka ne cewa wannan littafin tabbas baiwa a ce wani ne shi ko baiwa a ce wani ne daban a wancan zamanin wani shekarun ba wani binciken kayan awo kayan bincike ta baiwa ya yi imani wannan kun da komin inda lakon da wajen Allah ki wala dalilin da ya tuba musulunta yanzu musulmi ne dan na iya wa'azi na iya bayanin abu na hakika wanda kwai tabbatar da abin kun da wajen Allah ki kai mu a wancan zamanin Allah ga mana dan dan azaba shine wata ruwa da Imam Bukhari ya rubuta haka Muslim ya rubuto annabi ya ga mana ka san Allah haka ya shirya wuta bayan maganar wata annabi ya ce ma baina man kibai kafir ya ce masu salasa yau ya ce wa dirsuhu misal uhud ya ce ka hada ka hada ka hada wannan man kibai kafir finnar baina man kibai kafir finnar tsakanin wannan da zuwa nan an ka hada biyu ya ce masu salasa ayyam tahiyya kwana uku kuma ta lirakibul musri' lirakib al-musri tahiyar doki maguji kili kili mai gudu sai zai tahiyar zai tahiya ta wata uku ta kwana uku kwana uku zai iya gudu a tsakanin wannan karuwar ka fada ta kafuri kurin na mai yawa menene kowa sani saboda degiran wasu aka ce a ƙarfin abu don degiran azaba ta shiga da yawa shi ta Allah mai da kahurai yan wuta jibga jibga don wutar ta shiga da kyau shi ne kimar ya ce wa jirsu haƙorin kawuri finar ya ce misalin dutse uhud wannan ruwaya ce wadda ke imam musulun ya roto ta wacce bukari kan musulun kawo waccan bayan ya magana cewa magana ta tahiya sai ke magana akan ya ce wa jirdu fatal kawuri ruwan musulun can tahiya kwana uku duk da ruwa ce malabar ya ta ruwa ta shaz cikin kalmar shaz cewa ta yi kwana uku ruwa ya tabbatata a girman hatar kafiri zira'i 42 ka fatan ma don abin da girin ya shiga da kyau na azaban aka yi shi kawo jirgin gari guda an ce tafiya kwaya wuce tafiya kwana uku ya kwa da magana gana wuce ba ga awa biyar da magana gana tafiya a uku da magana to ne wai dan Allah ya musu wannan girma wannan ruwa ce tabbatatta da abinda Bukhari ya kai musu na kawo an kare inganci ka faɗa ce kurin daga nan zuwa nan ta yi kwana uku kuma ci ta kai wani ta yi karo kuma ba ɗan kawo ba abun hawa kana kan doki mai kili mai gudu kenan haka ala kai su jibga jibga ce haƙorin guda kamar girman dutsen uhudu haka jikin kawuri ki a wuta don kurin don a lallata ni azaba koda don da gidan azabar ya shiga ta ko'ina ya shiga da yawa haka allah su Allah shi da mu yace kenan ga hikimar canza fata yace li yazuqul azab dan a dandana musu azaba kurin sai Allah ke canza fata in ta narke sai a kawo wata wannan ta narke a kawo wata dan azabar ta shiga da kyau Allah kiyaye yace inna Allah kana azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne na ta aziz mana mai ta hausa gadarwa dau mai yin abin da so ba mai hana shi ba mai shiga shagalin shi abin da so ke yi shi ne al'aziz kuma hakiman kuma lokaci guda iya abin akan tsari akan hikima da abin da ya yi shi ne daidai shi ne mahi kyawu haka shi ne dace allah hakim ne kuma bayan yanzu yan an gaya mana matsayin wa'anda suka kafirce ma Allah sai Allah ke cewa kuma wallazina amanu wa amilu salihat su kuma wayanda suka yi imani kuma ba tsaya ba aka ce kuma wasu imani ne yace wa amilu salihat kullum Allah ka magana imani sai ka magana aiki na gari akwai na da shahara wajen wasu larabawa wasu masarawa na zai yi yada abin da cewa ai Allah kurin zuciya kurin imani a zuciya yake kurin a taqwa hauna taqwa hauna kana bakan kurin imani a zuciya yake akwai ruwa cikin sai musulun واللفظي تشوا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أقول وانا تبقى بكي إلى قلوبكم ألا بيدي من جنجد جكينكم kai hori ne baki ne ƙato ne dogo ne gajere ne menene ba ruwan Allah da gangan jikinka yace amma Allah iya ji ba zukatanku to kuma mutum da ya tsaya bakin nan ai akwai ruwa da ta kawo lakin yanzu ila qulubikum wa amalukum to sai su rike wancan ɗayan wancan ruwa ya a Allah ta ba ruwan shi da zuka iya diwa kun zuciya kurin imani kenan kurin a zuciya ki kurin shi kenan ba wani magana zan bakan wani fara wajen aiki sauransu imani a zuciya ki wannan kalmar wani ba musu ya taɓa gami ta iya suka wani masu masu masu masu sai a gyara sau wacce ya yi kuna bakan kwallo ko imani a zuciya ki kuna ba ana taka mutane kawa kuma malami ne ma wa kawo da wa mutane siya suna taka mutane kawa suna wani imani ku a zuciya ki na ce ga nasan hadisi ka ce abinda annabi ne ya ce a takaice dai haka sai akwai sunan aqidi to imani Allah iya diba zuciya kuma da aiki sai da yace wallazina amanu wa amilu salihat wa'inda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah alƙawlin tabbatar da cewa zai shigar da su aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙalƙashinta kuma ba shiga ba ake aje yawon shakatawa irin masu kudin duniya aje a kama wutar mileka aje bakin flash bakin teku a shiga wata teku aje bakin a shagantaka a nan ma'ana wuri ne wanda an ji shakatawa ba dawowa duk bakin da neman duniya aje ne a ɗan ji kwanabi a more kwanabi a dawo to shi kuma nan khalidi na fiya abada har abada an an shiga ba a wuta kuma ai zuwa suke a nemo musu 'yan mata ya an zaɓo karuwai wani iyawa ta ga kato kamar kai ɗari ma kai mahaukaci ga garin ku ne ka zo bita ta aka maka mace kai a nan ganta iya ta ga ɗari kamar kai ka gana ji ka zo ka more sakare to wannan su inna mata wannan wuri an sanar ma'ana nabi dan adam a ce an ga maza da mata to da Allah ya ce khalidina fiha abada ya ce lahum fiha azwajun mutahhara suna da a cikin wannan aljanna an musu tanadi a cikin aljanna akwai hurun qasatan fil yam akwai hurun qasatan fil qiyam suna nan mata farare kyawawa ba su taba ganin kowa ba ba ta wannan kazama ba mai kashi da wutsari da jinin haila a wani mutahara ne ba sa kashi ba sa wutsari ba da jinin haila ba kurin eh kenan kada wannan azamai su saka kai a asarar lahira wannan wai ana ne makar na duniya ba da suka mata bane ba ana ga wancan kenan ga wancan gangariya wai zanen duniya na kasa saka kabar wancan to wa'incan mata da mutahara da su san meye ba san meye ma najasa me kasar da ta ba an ce hatta da kaki ba yi ulata kama babu babu nuha babu kaki ba majina ba mura babu duka babu yace idan ma suka yi zuwan ma zuwa su ma kamci take kama almiski zuwa wanda kada kaza alƙatu ya ban wari ko ta tana wari ta ba ta wanka ba ta yi gida tana wari a nan su zuwa sama kamshi take zuwa ma mu an tuyon ka zuwa ne wani kudu Allah kiyaye kenan mata ne tsarkakakku yace wa nudkhuluhum zillan zalila yace za mu shigar da su inuwa da wamamma mun ke cewa masalul jannati lati udul muttaqun jannatin tajri min tahtiha al-anhar yace zilluha ukluha bi muzilluha ya ce tilka ukubar lazina ta ƙau ukubar kafirin nan ya ce misali da Allah yake buga muku na aljanna wanda ya tattalinta ga masu imani yace tajari min tahtiyal anhar koramu na gudana alkashinta yace ukuluha da'imun wa zilluha yace a cikin aljanna babu wanda yake yankewa a ce an zirani ne ya da kaka kullun kaka komai kaka ce ba abin da ake arzika ne ma babu in anan ma saudiya an je babu abin da kasan babu Allah aljanna nan ma da ka saudiya ma bai ya ce baka zuba mangoro babu gwaiba babu kaza kullum akwai su da ko ina kai musu ba dai aljanna kai ita aljanna ukuluha da'imun yace wa zilluha haka inwata wata ruwa don sanar ya cewa yasir ce inna fitan da shajaratun yace aljanna akwai wata shajara yace yasirur rakibu fiya na karanta laqatawa yace akwai ice guda a aljanna inwashi doki maguji yace zai tahiya ta shekara ɗari. a ƙarƙashin ice ɗaya na aljanna inuwa ɗaya zillan zalila inuwa cewa take da'im ba ta yankewa eh ice ɗaya ice maguji wannan ruwa bukari ka musu na kawo he ce kawai shi ba yana gudu doki maguji zai shekara ɗari iya gudu iya kilisa alƙashin itaciya guda kuma wata cewa cewa ma katsawa iya ciki bai wata ba a cikin take shekara ɗari iya gudu a cikin alƙashin inuwa ɗaya ta ice yake ita ce yace wannan Allah ya tayi tilka uqbal ladina taqaw wancan wurin da aka bada labari shine karshen bayi masu tsoron Allah Allah sama ciki yace wa uqbal kafirin nan nar amma karshen kahoye gidan wuta Allah mana tsari Allah ya ce ke wannan ke na iya tabbatar da wannan ga sakamakon ɗan wuta kahurai ga na masu imani muna wata Allah samu cikin masu imani na Allah ce gaba
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا نعم حسبك wannan aya tana magana kan wani al'amari mai girma wanda kuma muke da wuya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا مخرج من هذا إلا العلم يا أخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداء وفيها الدواء